بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Uh, daren juma'a daren sha uku ga watan almuharram shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da shida bayan hijirar maza Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam wanda ya dace da lissafin sha takwas ga watan julai shekarar miladiya dubu biyu da ashirin da hudu wannan shine darasi na hamsin da biyu daga cikin littafin ma'alimus sunna annabawiyya wanda sheikh uh, Saleh ibn Ahmad Ashami ya tattara hadisai wanda su ne gundarin sunar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama daga littattafai mabambanta cikin manyan littattafan sunna guda goma sha hudu Allah ya saka mishi alkhairi wannan karatu muna mashi take da takribus sunna baina yadai umma wato kusanto da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi sallama tsakankanin al'ummarsa idan za a iya tunawa wannan malami yana mana karatu a cikin kitabul ilm a inda yake mana darussa daga hadisai wanda suke nuna a ƙa'idoji da ladubba na koyon ilimin addinin musulunci. Za mu tashi a lambar hadithi na ɗari uku da sha biyar inda yake cewa an Anas ibn Malikin ƙal a cikin babu tasabbut fil'il, babin da ke bayani akan wato tabbatar da abin da ka karanta, ka ji karatu, ka bi sawun shi don tabbatar da nagartarsa, don tabbatar da ingancinsa, ko don neman isnadi gajere wato uluwi kenan wannan hadisi da zamu karanta yana cikin Bukhari da Muslim wannan lafazin da malai ya kawo lafazin Imam al-Bukhari ne daga cikin lafazin da ya ruwaito a wurare daban-daban an Anas ibn Malik qala daga sayyidina Anas dan Malik Allah ubangiji ya kara masa yadda Anas yace bainama nahnu julusun ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wata rana muna zaune tare da ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi a dakhala rajulun fil masjid a cikin masallaci dakhala rajulun ala jamalin sai wani mutum ya ya shigo cikin masallacin nan akan raƙuminsa wannan mutumin kamar da zamu zo mu ji a ƙarshe sunan shi Dimam ibn Sa'alaba as-Sa'di dan kabilar su wato Sa'ad ibn Bakar kabilar su sayyidatuna wato Halima As-Sa'diyya wadda ta rena manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wakili ne daga wannan kabila a cikin wata riwaya Anas yake bada wani introduction wata muqaddima yana cewa Musa habbai an hana mu yawan tambaye tambaye saboda haka mun kame bakin mu daga yawan tambaya amma muna jin daɗi idan wani bako ya zo mai hankali mai tunani wanda zai tambaya shi hukuncin bai hau kan shi ba mu kuma mu fa'idantu daga amsoshin da za a bashi da wannan mutumin sai zama mai irin wannan kaifin basira ne da aka yi zo yana yin tambayar to a zahiri kenan kaga zuwan shi zai kasance bayan saukar ayar hani game da tambaya ta cikin ma'ida faɗin Allah la tas'alu an ashiya'a in tubda lakum da su ukum a ana shi ci gaba da cewa fa anakhahu fil masjidi da yazo sai ya ya ainihin gurfanar da raƙuminsa a cikin masallaci wato ya kwantar da shirin yadda suke yi ya sauka sannan kuma thumma aqalahu sannan ya samu wata abin nan wani fila ko wani wuri haka ya daure shi thumma qala lahum kawai sai ya ce ayyukum muhammad babu sallama babu gaisuwa babu ina wunin ku da sauransu kawai abin da ya zo yi shi yayi yace a cikin kuwaye muhammadu sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama irin suturarsa da irin ɗabi'arsa da yanayinsa ba dole ne wanda yake bako da yazo ya gane shi ba baya zama akan karaga baya yin wata shiga ta sutura ta musamman ba a daura mai kujera da tebur a majalisinsa yana zaune ne kaman sauran mutane saboda in ba wanda ya san shi ko wanda ya tsaya ya lura da cewa yana da wani kwarjini na musamman ba ba dole mutum ya gane shi ba saboda haka wannan mutum ya tambaya yake cewa wane ne wane ne Muhammadu a cikin ku daga wannan zancen da yayi malamai suka yi saɓani akan shi wannan mutumin ya riga ya musulunta ko ku bai musulunta ba sanda yake maganar nan musulmi ne shi ko sai da aka zo ƙarshen hadisin nan inda yake cewa na shaida cewa Allah ɗaya ne kai kuma manzon Allah ne shin a lokacin ya musulunta ko ko jaddada kalmar shahada yayi al-imamu al-qadi iyab ya karkata zuwa ga cewa wannan mutum musulmi ne kafin ya zo haka na imamul bukhari shi ma haka yanayin maganganun shi suka nuna domin shi da ya zo sai nuna cewa wannan hadisin ya yi hujja da shi akan babin da ke nuna mutum ya zo ya saura ya yi ma abin nan al'ardu ala sheikh maimakon malami ya karanta karatu ya fassara wani ɗalibi ya ja baki ko ya malamin tambaya akan wani karatun da ya riga ya sani malamin ya amsa mishi al'abdu alal alal muhaddif haka ya kawo shi a cikin kitabul ilm shi kuma alqadiyar shi kuma a cikin sharhin muslim amma al-imam abu daud da shi da in ba na manta ba da shi da al-imam al-qurtubi qurtubi mai mai mai mai sharhin muslim shi ma su kuma suka ce suna ganin da yake abu dawuda bai faɗa ƙarar ba suna ganin bai riga ya musulunta ba saboda yanayin kiran sunan cewa ya muhammad bai yi kama da yadda musulmi suke kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba da haka abu dawuda da ya zo sai babu yake cewa babul mushriki yadkhulul masjid babun da ke bayani akan hukuncin kafiri ya shiga masallaci to amma sai wasu masu shari suka ce a'a ai abu dawuda ba yana nufin kafirta mutumin nan mutumin yana matsayin kafiri ne kai tsaye ba yana nufin mutum ya zo ba a san shi ba ya zo zai shiga masallaci babu dalilin za a ce sai an bincika shi musulmi ne kowa musulmi ba duk wanda ya zai shiga masallaci za a bar shi shiga za a yi azumin kawai musulmi ne ko kuma ko da kafiri ne ya da bukata watakila musulunta zai yi ko kuma ya zo ya ji mai addinin musulunci wannan dai saɓani ne na malamai da suka yi akan wannan ainihin wato kira da ya yi cewa ayyukum Muhammad wan nabi sallallahu alaihi wasallam muttaki'un baina zaharanayhim a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kishin gida tsakankanin su babu lafi kishin gida a cikin masallaci bai nuna rashin ladabi ga masallacin ko wani abu makamancin haka yace fa qulna musu anas ba wai dukan su da murya ɗaya ba wani ya faɗa a madadin su yana nuna idan mutum ɗaya ya faɗi magana a madadin mutanen da suke wurin in ba su yi inkari ba ko kuma ya faɗa abin da duk sun yarda da shi za a iya cewa ai duk sun ce don ba wai duka suka ɗaga murya ƙwaya ɗaya irin karatun yan islamiyya su ce gashi nan ba a wani ne ya magana ko mutum ɗaya ko fiye da ɗaya suka ce hadhar rajulul abyadul muttaki wannan mutumin wanda yake mai farin fata ɗin nan gashi na a kishin gide da nan malamai suka ce yana nuna wato baiwa mutumin da bai san abu ba a bashi uzuri da kawai daga nan sai su ce kai za ka cewa manzan Allah za ka kira da sunan shi baka san Allah ya ce za ta tsaro du'ar rasuli ka du'a ba zukum libadin ba sai a hudu gashi ina da ya gaji suke mutane ko ko yan yan yan bodyguard din wani wani babba ko wani dan siyasa an ka zo da kai kuskure kawai jikinka zai gaya maka to ba daidai bane wannan ya kamata a ba mutum uzuri na jahilci ko na bai san yadda ake gudanar da abubuwa ba idan ya zo ko makamancin haka sai in ya bayyana cewa da gaske taurin kai yake yi ko rashin arziki babu laifi nan kuma a hukunta shi suka ce mishi gayi nan wannan mutumin faqala lahu ibnu abdul muttalib ko dai da sigar tambaya ko da sigar nida'i a iya ƙara a ce yace yabna abdul muttalib ko anta ibn abdul muttalib kai ne din da gaske kai ne faqala lahu nabi sallallahu alaihi wasallama kad ajabtuka manzo Allah sai ya ce ina jin ka na amsa maka menene bukatarka fa qala ar-rajul nabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce inni sa sai mutum ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama inni sa'iluka fa mushaddidun alayka fil mas'ala ce zan maka tambaya kuma zan tsananta maka fala tajid alayya fi nafsik kada kai fushi idan zaka mutum magana wanda kake tsammanin tana bukata wata muqaddima kana yi kai mukaddima to wani magana da zan fara ta da nauyi amma kai hakuri da Allah ka kai fushi kaza ko makamancin sa dan rage wato zafin zancen fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi sal amma badalaka tambayi abin da ranka yake so ka tambaya faƙala sai ya ce as'aluka bi rabbika wa rabbi man qablaka Allahu arsalaka ila nasi kullihim a wasu riwayoyin sai da ya ce dan saƙonka ya zo garinmu kiza wanda suka ce ya musulmi suka kafa hujja da wancan ya ce ka ce Allah ne ya aiko ka kamar yadda ya aiko annabawan da suka gabace ka kuma kai saƙon naka ma wai na duka mutane ne ba iya maka nan ba tsakaninka da Allah haka Allah ya ce maka Allah ne ya aiko ka Allahu arsalaka da gaske ne Allah ne ya aiko ka ilan nasi kullihim zuwa ga mutane gaba daya tsawon tambaya akwai matsawa ce fa qala sai annabi ya ce Allahumma na'am kwarai kuwa Allah ne ya aiko ni ma sana ka illa kafatan lin nasi bashiran wa nazira Allah ne ya aiko ni ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama qala mutumin ya sake cewa an shuduka billahi ina gama ka da Allah Allahu amaraka an nusalli as-salawatil khams fil yawmi wal layla a wancan ruwayan sai da yace dan sakonka ya ce ka ce Allah ya ce a dinga yin salloli da gaske ne Allah ne ya ce a haka ko ko tsarin ka ne kawai Allahu amaraka shin Allah ne ya umurce ka an nusalli as-salawatil khams fil yawmi wal layla Allah ne ya ce ka ce mana ayi asuba ayi azhar ayi la'asar ayi magriba ayi isha wasu cikin dare sune magriba da isha da asuba wasu cikin wuni su ne azar da la'asar tsakaninka da Allah za ka gaya mu Allah ne ya ce maka haka? Kala, Nabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Allahumma na ƙwarai kuwa, wani yana dattakun manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam jama'a da sauƙin mu'amala shi, yanzu ka ƙaddara kai ne malami ka karantar da ilimi, ingantacce wani yau takakkiya ya yana maka yawan tambayar. Ce, na ji an ce, ka ce zanga-zanga ba kyau, tsakaninka da Allah ina karanta wannan. misali na ji an ce ka ce kiripto ba kyau a ina karanta wannan in kai baka yi fushi ba to zai wuya idan muridanka da suke kewaye ba su fushi ba wanda malami za mu shi wani tambayar a ce yan agaji da irin yan zafin kan usazanan da suke tsatsaye a gefe da yan fitiyanin nan ko ina ne kowane malami yana da wasu wato ko dai wawaye ko masu zafin kai ko masu tsananin kauna da kishin shi zaka dinga ganin su ko da ba a zo an same shi ba da an yi magana a kan shi za su fito a social media su fara mai da raji babu malamin da bai da irin wannan to ya kake ganin a ce irin yanzu ne a zo a yi malami irin tambaya yadda malamai suke jin cewa jahilai ba su da wani yancin yin magana misali su kuma jahilai suna ganin ai malamai sun tara ko ina kaza ko wani rikici yanzu tsakanin jahilai da malamai kamar rikici tsakanin talakawa da masu arziki ko yanzu ya kuli tsakanin jahilai da malamai kowa yana ganin ɗayan yana shiga gonar shi to a irin haka a ce wani ya zo da irin wannan tambaya gaskiya zai wuya ya kwashe lafiya sai dai in malamin mai hankali ne ya hana malamin yana da dattaku ya ce ku bar shi irin irin sa Abubakar gume kenan Allah ya gafarta mai ya bari a gama in ya so a ji me yake so ya kai gare shi yace qala anshuduka billahi tambaya ta uku kenan ina gama ka da Allah Allahu amaraka an nasuma hadha shara min as-sanati tsakaninka da Allah Allah ne ya ce din Ramadana a dinga azumi 29 ko 30 qala Allahumma na'am nabi ya ce kwarai kuwa qala ya sake cewa an shuduka billahi ina gama ka da Allah Allahu amaraka an ta'khudha hadhihi sadaqata min agniyaina fataqsimaha ala fuqara'ina tsakaninka da Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shin Allah ne ya ce maka ka anshi zakka a hannun mawadata ka raba ta ga talakawa Allah ne ya ce maka haka? Al'imamu Ibn Tin a cikin sharhin Bukhari ya ce wannan gabar dalili ne akan cewa bai halasta mutum ya raba zakka da kanshi ba. Haga cewa an ta'akuda hadhihi sadakata min agniya'ina ka karɓa kai annabi sallallahu alaihi wasallama ko wani wakilinka daga masu kuɗi ka raba wa talakawa. ibn tini ce to wannan yana cewa ita zakka ba ka rabawa da kanka amma imam ibn hajar yake cewa akwai ta baba akan wannan domin ba ko ina bane ake samun wannan yanayi in kuma an ce dole sai an ba haka to kamar mu yanzu kenan sai ka ce to tunda babu wanda zai karba ba zan bayar ba ba zan fitar ba kamar sallah ce ma dama ba a kira sallah ba bai zama wajibi akan ka taho masallaci ba sai in ka ji kiran sallah in ka taho kafin ka ji kiran sallah ka kyautata ne da zarar an kira an ce hayya ala salatu lokacin ne ya zama wajibi dole a fito to hakan aka ce dole sai an jira sa'i to a wuraren da babu sa'in kusan da bai iso ba to zai zama kenan zakat ta faɗi kaga an karya wani rukuni cikin rukunan musulunci saboda haka koda babu sa'i ne karba za a cire a bayar kai dai ka zo bayarwa ka yi abin da shari'a ta tabbatar kar ka yi wayau ko ka yi wani dabara sannan kuma da aka ce ala fukara ina aka ambaci fakirai kai wannan littaglib ne bai nufin su kare yake ba tunda aya ta kawo wasu inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin kaga anan bai ambata yace ala fuqara'ina wa masakinina wal amilina alaiha bai ambaci wannan ba me yasa bai ambata ba ko dai min babu taglib cewa talakawa su ne na farko kuma su suka fi yawa suke da layon share na zakka kuma su ne koyaushe da an faɗi zakka su za a fara tunani su za a fara tunani ko kuma saboda watakila ilimin shi a lokacin bai kai ya san wannan abin wannan tafsilin ba ina fata mun gane tunda mun ji yaro ne daga ƙauye ba dole ya san dawa dawa dawa ake ba zakka har guda takwas ba wallahu a'lam fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce Allahumma na'am i ƙwarai kuwa faƙalar rajulu sai dimama ya ce dimamu ya ce amantu bima ji ita bihi wa ana rasulu man wara'i min ƙauni ya ce to na yi imani da abin da ka zo da shi na musulunci to yanzu a nan ne aka yi wannan magana shi yanzu yana ba da labarin ai dama ni na riga na yi imani sai zama dama musulmi ne ko kuma yana faɗan to yanzu na yi imani sai zama yanzu ya musulunta kenan akwai wata riwaya ta Imam Muslim zo da muka lura anan ba ambaci ba ambaci mene ba aikin haji ko to akwai riwaya Imam Muslim ta hanyar Sharik ibn Abdullah da ta ce ya ambaci aikin haji cewa shin Allah ne ya ce maka ka ce mana duk shekara mu zo mu ziyarci ɗakin Allah so ɗaya ga wanda ya samu iko Allahu amaraka an na hujja hadha albayta bi man istata ilayhi sabila wa qala nabi sallallahu alaihi wasallama Allahumma na'am annabi ya ce mishi kwarai kuwa yace to ni na musulunta kuma ni wakilin na bayana ne cikin mutanen garinmu wa ana dimamu bin sa'alaba ni sunana dimamu bin sa'alaba ahu bani sa'ad bin bakare larawa suka ce ahu dan uwan suwa ne wato dan kabila gashi nan wa ila adin akhahum ko shu'aib ai wahidun minhum kenan haka za ka ji aku banu fulani aku bani fulani kabilar sa'ad ibn bakar sa'ad ibn bakar ibn abin nan hawazin ɗaya daga cikin manyan kabilun kaisu gailan ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yana dangantaka da su dangantaka ta shayarwa din nan halimatu sa'diya tana ɗaya daga cikin wato wanda suka reni manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da aka sani asirarsa kuma wani ita ce kabilar ta ake ce mata as-sa'adiyya wato yar kabilar Sa'ad ibn Bakar a garin su yana arewacin garin Makka arewacin garin Makka kusa da inda yanzu ake ce ma wato Qarnu Manazil a As-Sailul Kabir shine shine miƙatin mutanen Yaman kenan ina jin to nan ne garin su kuma har yanzu mutanen da suke zaune a wannan yankin ana danganta su zuwa ga wannan kabila daga cikin manyan kabilun larabawa ubangiji Allah ya kara ma muminan cikin su yadda to kamar da muka faɗa bukhari ya kawo wannan ababul qira'ati wal ardi alal muhaddith wato ka karanta ma malami baki ko ka bujuro mishi da wani karatun da ka ji daga gare shi dan ka samu tabbaci kaga ai shine yake cewa Allah ne ya ce kaza da bai ce mishi eh mai kun ya ce annabi me Allah ya ce game da kaza to babu laifi shine kaman jan baki kenan ko tambaya da bujiro da ita abin da an kawo shi a tasabbut shine abin da wato ka ji wani karatu ka tashi ka je ko ka buga waya ko ka rubuta wasiƙa don jin tabbacin wannan karatun daga wanda aka ce ya faɗa ba rashin kunya bane ba fitina bane neman ƙarin karatu ne akwai wata riwaya har ila yau wadda ke cikin musnadul imami ahmad ibn hanbal duk da yake wasu malamai sun raunata wannan ƙarin wanda ya zo cewa daga ibn abbasin cewa yayin da aka gama falamma faraga min hadhihi al-as'ilati qala ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah kaga wannan kamar yana goyon bayan a lokacin ya mene ya kalmar shahada ya ambaci kalmar shahada sai ya ce a wasu wa'addil fara'ida kuma ni zan aikata duka waɗannan farillan wa ajtanibu ma nahaita na anhu zan guje wa duk abin da ka hana yace thumma la azidu wala anqus yace kuma wallahi ba zan rage ba zan ƙara ba shi na nan annabi yake cewa da ya juya yana tafiya sai annabi yake cewa in yasduk dhul aqisataini yadkhulul janna wannan mai gashi da yawa a zubadin shine alaqisataini gashi irin wanda za a tsaga kamar yadda mata suke tsaga gashin su da da kibiya in za a fara aski sai ya zuba dama da hagu laraba suna yin wannan masu gashi a cikinsu shi ma manzala yana da wannan gashin ya dinga zuba akan kunnen mutum haka shi ne al'aƙisa ya ce to wannan mai gashi da ke zuba dama da hagu a jikin kansa in dai gaskiya yake fada to dan aljanna ne ibn abbasin yake cewa a ƙarshe da ya je garinsu yana zuwa da ya tara mutane sai da ya fara cewa Allah ya tsine walata da uzza sai kai dima hankalinka yana jikinka ko ka samu motsuwa ne baka jin tsoro yace ai katakon banza ne ai wannan icen banza ne lata da uzza kuke bautata musu ga Allah ya aiko manzon shi kaza kaza kaza kaza ya musu wa'azi sai duk suka musulunta gaba daya to shine sai ake take ana cewa fa ma sami'ina bi wafidi qaumin kana afdala min dimam ibn thalaba a duk mutanen da suka zo suka wakilci al'ummar su ba a taɓa ganin mutumin da ya kai falalar ya kai ma mutanen shi alheri irin yadda dimamu ya kai musu cewa dukkaninsu lokaci guda ya samu falalar musuluntar da su Allah ya ƙara mushi yadda mashahurin sahabi ne cikin sahabbai ta fuskar jarinta da fasaha Allah ya mushi fasahar baki da kuma jarinta a wajen yaki dimam ibnu salabata a sa'adi kenan Allah ya gafarta mushi wannan dai kamar da muka ji shi mala ya kawo mana shine don a tasabbut fil ilm babu ma yukrahu min kasrati su'al babin abin da yazo na hani game da yawan tambaya maras amfani yawan tambaya maras amfani al-imam muslim a cikin sharhin sa da yazo sharhin hadisin da za a kawo anan na farko din nan ya faɗi ta magana muhimmiya yake cewa al-muradu karahiyatul masaili allati la yuhtaju ilaiha abin nufi shine ana kyamatarwa ana hani game da tambayoyi marasa amfani waɗanda ba a buƙata zuwa gare su la siyama ma kana fihi hatku sitir muslim wanda a cikin tambayar akwai tona asirin wani musulmi au isha'atu fahishatin ko yayata wata barna au shana'atun alaihi ko ciwo musulmi mutunci ya zama tambaya bata shafe ka ba ba kai kake bukata amsarta ba wanda abin ya faru da shi ba a san ya faru da shi ba kai ka zo kai ka yada sai mutum ya kira ka a waya alga ta malam me hukuncin mutumin da ya saki matan shi saki uku kuma suka ci gaba da zama ce kai ne kai sakin ce a wani makwabcin mu ne to shi ya tambaya mana kai na ruwanka kai me naka a cikin tambayar an gama karatu an ce jama'a zikirin Allah yana da falala a dinga zikiri a cikin sallah ana yi a bayan sallah da asubahi da la'asar da kaza kaza wannan abu da ake sai ce algatu malam to ayi da carbi ko ba ayi ba kaga gaba daya kautar da mutane daga asali abu ne ya so ya jawo wani rikici akan carbi ya halasta ko bai halasta ba duk amanta asalin karatun bai da wani amfani kai dai kai je ka ambaci Allah wani ya ya ce algatu malam me hukuncin budurwa wadda ta yi cikin shege da ita da babata suka kashe yaran wadda wadda ta cikin shege nan ba ka bace ba kanwa ka bace ba matar ka bace babar ta ba babar ka bace hala a anguwa kawai ka ji kawai kana so ka yada fitina zai wannan tambayoyin da mutane suke marasa amfani wanda jahilcin su ba zai cutar da kai ba ilimin su ba zai kare ka da komai ba to babu kyau irin wannan tambaya a musulunci jama'a kuma wannan hanin ya fi ƙarfi a irin waɗannan zamunan namu saboda a yanzu akwai 'yan dagaji da yawa za ka yi ba ka je kai tambayar agun wanda wato ɗan ba na iya ne daga nan kuma shi ma ya samu abin faɗi yana zuwa next karatun shi sai ya rantse da Allah ya ce ai an kira shi an ce ya kaza ya faru kaza kaza ya dinga labarin ya ƙara ma labarin kalo ya zama kamar a gaban shi maki wani ma ka ga yana kwatanta abin da aka yi na fasikanci ko na barna ko na zalunci ko na mugunta ko na wani abin a shari'a ko abin da ba a so a ji a musulunci ana so a dinga ɓoye munanan abubuwa ba a so ana bayyana su la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim duk abin da yake idan an ji shi ran musulmi zai ɓaci al'umma za su ji ba daɗi ko ba abin da suka iya za a ga wato barna ta ƙara yawaita hankali ya tashi to ba a so ka zo kana faɗin shi ko da ya faru wannan hadisin da yake farko din nan na Sa'ad ibn Abi Waqqas da shi da kissar da ke abin nan bari mu karanta tukuna yace an Sa'ad ibn Abi Waqqas anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna a'zama almuslimina jurman man sa'ala an shay'in lam yuhar lam yuharram fa hurrima min ajli mas'alati wannan ya cikin Bukhari da Muslim. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daga cikin wanda yafi musulmi girman zunubi shine wanda abu halas ne ana aikatawa. Lahiya lau ana zaune lafiya ana aikata wannan abu. To sai ya zo sai ya tambaya akai. A sanadiyar tambayar shi sai aka haramta abu. To wannan ya ja wa kanshi zunubi mai girma ya ɗauki alhakin musulmi a sanadiyar haka. Wato musulmi suna mu'amalar su suna zaune lafiya abu bai zama musu fitina ba kai sai ka je sai kai wata muguwar tambaya a sanadiyar haka malami mai bada fatawa ko kuma mutum fatawa ko malamin da ke karantarwa ya je magana daidai ce ko ba daidai ba amma a sanadiyar ta a kuntata wa musulmi game da wannan abu wanda da yana cikin babin abin da aka kawar da kai aka basu suna yi yana cikin ahuwar da aka yi musu to ka ɗauko kanka zunubi mai girma na takurar da musulmai suka shiga a sanadiyar wannan tambayar taka so da ka so ake zama duk abin da za ka yi tambaya ka yi tambaya akan abin da ya shafi addininka abin da zai wayan maka da kai abin da zai warware maka wata rigima da ka shiga wannan kuma bai shafi nawazil ba nawazil su ne sababbin mas'aloli da suke bujurowa wanda ba a san hukuncinsu ba to wannan babu laifi don an yi tambaya a kai kamar da malamai suka nuna abin da ya faru har aka kai ga kissar da nake so na mana ishara ita ce. Yanta nan a cikin muwaɗa ta Imam Malik, haka nan Alimamul Bukhari ma ya ruwaito ta da wasu malamai, cewa akwai wannan mutum mai suna Asim ibn Adi, wanda shine shugaban kabilar Banu Ajlan. Sai wani mutum ya zo ya tambaye shi, mutumin shine Uwaimir, Uwaimir ya zo ya tambaye shi ya ce mashi kai wai yanzu idan mutum ya je ya kama kwarto da matar shi ya zai in yayi shuru an cuce shi in yayi magana an cuce shi in takallama takallama an azimin wa in sakata sakata an azimin yace dan Allah ina so ka tambaye min Annabi sallallahu alaihi wasallam game da wannan masala da yaje tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya fada yace wace irin tambaya ce wannan kaga shi ba shi ne abin ya faru da shi ba irin yadda muka kwatanta din nan ya ce ya za ka zo kana irin wannan muguwar tambaya ina ranar wannan tambaya annabi ya faɗa da umar ya dawo ya sake tambayan asim ibn adi sai ce da Allah ka rabu da ni ka ja mini na je na yi wauta manzo Allah sai sama ya mun faɗa kuma ka zo ka sake tambaya ta kan matsalar sai shi kuma umar ya ce na rantsi da Allah ni kuma ba zan kyale ba ya ce wallahi la antahi hatta as'alan nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ba zan kyale ba sai na tambaya annabi da kaina haka kawai sai tashi zai tambaya da kanshi yana zuwa ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yace to qad anzalallahu fika wa fi sahibatikal qur'ana Allah ya saukar da ayoyi akan ka da kan matarka ka je ka zo da ita shine aka yi wannan li'ani din li'ani da aka zo aka ce kowa ya rantse shi ya rantse kafa hudu wal khamisatu anna al'anta la yakana min al-kadibina ita ma ta rantse wal khamisatu anna ghadaba la yakana min as-sadiqina shikenan aka yi wani tun kafin a ce komai sai ya ce ya manzo Allah na ci gaba zama da ita na ma mata ƙarya ke ba yadda zan ci gaba zama da ita nabi ya ce eh gaskiya ne ba zai ku ci gaba da zama ba daga ne zama sunna haka nabi ya ce a duba min ita tunda tana da ciki a lokacin in ta haifi yaron mai kama kaza da kama kaza da kama kaza to mijinta da gaske da ya tuhume ta gaskiya yake in ta haifi yaron mai kama da kaza kaza to mijinta ya tuhume ta ƙarya yake ana zuwa ya taifi mijin sai kama da tuhumar da ake mata nabi ya gani ya kwafa ya ce wallahi da ba da littafin Allah ba da sai na miki haddi to daga nan sai aka ci gaba danganta yaron zuwa ga uwarsa to wannan irin abin da mutum da je ya tambaya wanda ta saka mutane da yawa cikin bala'i ta kawo wani fitina da sarƙaƙiya yanzu da ba na yi tambaya ba wannan labarin ba wanda ya taɓa jin shi ba ba shi kullum yanzu ana karantawa har ƙarshen duniya ko mun gani da bai tambayar ba da shi kenan sai dai tsakanin shi da ita da ubangijinsu to abin da ake so kenan idan ka ga abu wanda ba yi da wata maslaha bai da daɗin ji bai da daɗin gani to ba daidai ba ne ka zo ka yaɗa shi a cikin musulmi daga ciki shine ka yi mamakin mutane masu ɗaukan hotunan 'yan uwansu ko iyayensu a gadon asibiti ko a makara ta mutuwa ko a gargaran mutuwa kuma ta yana yaɗawa wani ma ka ga ana sallar gawa yana sarfi saboda rashin sanin ciwon kai ka dinga mamakin mutane ko mutum ya zo accident scene inda aka yi motor traffic accident ga mutane victims suna cikin jini da da da da, da, da agony ko mutum kawai dinga ɗaukan hotunansa kai ba ɗan jarida ba kai ba ma'aikacin road safety ba kai ba ma'aikacin sai take ko nema masu bada agaji wanda zaka taimaka musu ba kai kawai dan ganin gari saboda kyamara ta yi arha tana hannun kowane idiot kawai kama ɗaukan su hoto tsakaninka da Allah idan iyayenka ne ko kai aka ɗauka zaka ji daɗi wani abu za ga mara lafiya da ke kwanci a asibiti yana buƙatar privacy yana buƙatar mutuntawa ba gana asibiti ma lokaci sai a zo a kewaye shi da wani ɗan labule wallahi wani daga ganin idan sana ɗaukar shi watan kasan ba yadda ya iya ne bai jin daɗin abin da ake mishi amma sai a dinga ɗauka ana yaɗawa ga wani yana asibiti yana akth yana abut yana jut yana wane ne jama'a ku kuma addu'a in za ka ce mai addu'a sai ka yaɗa hoton shi in ma za ka sa hoton shi ka sa hoton shi kawai fasfo mana dan identity kawai amma sai ka sa hoton shi a cikin yanayin da yake jama'a kuma muna ganewa rashin wato rashin tunaninmu rashin sanin yadda ya kamata mu mu'amalanci waɗannan social media platforms to haka mutum ya zo wai an kama wani kwarto kawai su kama yin bidiyo an kama wani lecturer sun hada baki da wata yarinya suna fasikanci kawai duk me amfanin wannan me ya amfanin shi a cikin al'umma in banda ƙara yaɗa barna bai da wani amfani yaɗa irin waɗannan mugayen sins ɗin a cikin al'umma baka san iya dubban mutanen da za su gani ba bai da amfani jama'a ko mutum ya ga ana faɗa miji na dukan matashi kawai ya fara bidiyo jama'a gashi nan wannan wani mugu ne yake dukan matar shi kafin ka ankara yan yancin mata sai shiga magana ba su suka aure matar ba ba su suka biya mai sadaki ba ba su san da yake ci da ita ba amma za su taso daga uwa duniya zo su ce ba su yadda ba ba ina cewa ya kamata da kima tashi bane amma ina nuna exposing din abun to that extent ba daidai bane idan kai maslaha kake nema sai ka raba fadan sai ka saurari me suka me ake ciki a kira hakaman min aliha wa zama min ali a zo a tattauna wato mu gane jama'a amfani da facebook da twitter da wacece da wacece ba yana nufin kowane ishu sai ka je ka faɗa a wajen ba ba haka ake nufi ba ya kamata ya muna da kan gado akan what, you, what we post and what we share me muke sanyawa me muke yadawa abin da zai zama da akwai maslaha a cikin addini ko rayuwa ko wani abu da shafi sana'a ko kasuwancinka ko wani abu da kake ciki ko kake nema babu laifi wannan amma ce kowane abu na rayuwarka wai sai an gani wani har abincin da ya karya da shi da safe sai an gani har kayan da ya saka san da ya bacci duk inda ya shiga da duk inda ya fita komai mutane wai wai kaga wani ma har har har wai report card na yan nursery wai sai ya zo ya saka cewa wai ga yan shi Amira ta ta yi na daya a nursery sai mene to kuna rashin aikin yi ne wallahi rashin aikin yi ne baka san me ma ya kamata ka saka ba saboda haka jama'a mu kiyayi tambayoyi na rashin rashin kan gado duk tambayar da zaka yi ka fara tunanin za ta yi muna amfani a addini na za ta gyara muna addini na za ta taimaka wa sauran al'umma wajen gyaran addini to sai ka yi ta in ba ta da wannan maslahar to ka bata shi yafi a malam ya sake cewa an abi hurairata عن النبي صلى الله عليه وسلم قال manzo Allah yace sallallahu alaihi wasallam da uni ma taraktukum duk abinda na barku ban ce muku kaza akan shi ba to ku kyale ni kawai kar ku tambaya akai innama ahlaka man kana qablakum bi su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim abinda ya halakar da wanda suka rigaye ku yahudawa particularly shine yawan tambaye tambaye mara ma'ana sannan kuma an musu ba su amsa su saba da amsar ba za su bi ba suna saba wa annabawa nabi ce wa idza na'aytukum an shay'in fajtanibu da abin da ce ku bari ku guje shi wa yana amartukum bi amrin fa'atu minhu masata'tum abin da ce ku yi kuma ku yi iya iyawarku idan muka dauki misalin abin da ya faru da yahudawa a cikin suratul baqara da Allah ya ce musu da Allah da Allah yake cewa annabi Musa ya bada labari wa idh qala Musa li qaumi inna Allah inna Allah ya'murukum an tadbahu baqara da sun tsaya iya nan suka zo an yi mutuwa an yi kisan kai ba a san waye ba suka bugu annabi Musa yace Allah ya ce ku yanka saniya da sun tsaya iya nan da shikenan sai a ga musu abin da zai suka ce kakka mai da mu wasu irin marasa qala qalu atattakhiduna huzwa kakka mai da mu kana zolayen mu ne ma ka gani tun daga farko suka fara su suka yi tambaya aka ba su amsa suka nuna ba su gamsu ba suka ce mene na gaske na gaba qalu du'na rabbaka yubayyin lana mahi ka tambayi Allah ya mana bayanin me yake nufi da bakara wace iri yar shekara nawa yar farashi nawa nauyin ta keji nawa misali me Allah ya ce musu qala innahu yaqulu inna baqaratun ina bakaratun la faridun tukuna ko wala bikirun awanun baina zalika faf'alu a bikirun la faridun wala bikirun shine na farko Allah ya ce a gaya muku wata saniya ce la faridun ba tsohuwa guzuma ba wala bikirun ba matashiya mai ƙananan shekaru ba awanun baina zalika tsaka-tsaki faf'alu ma tu'marun kaga muska shedi na biyu cewa ku kiyaye kanku ku je ku aikata abin da aka ce domin yanzu specification din ya ƙara wa abin daraja ya ƙara wa abin wahalar samu duk da aka basu ji ba qaluduna rabbaka yubayyin lana ma launuha babu da suka ce ba kenan suka ce to wace kala fara ko ja ko marun ko mai ruwan me ake ce mata wake wake ka ga rashin hankali irin nasu ko ma launuha to shine qala inna yaquluna baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurun nazirin aka ce to sai kun samu fada irin da take off white me me sheki jikinta babu kuraje ko wani abu ko tabo faqi'un launuha tasurun nazirina wanda duk wanda ya gani ta burge shi ana son kaga sun kara yanzu an ce musu ga age bracket dinta su suka jawo kansu an fada musu kolo ɗin jikinta su suka zawo kanta inda aka suka ce ƙaludun rabakar malla ma hiya innal baqara tashabaha alaina suka ce kai da Musa ka ja mana aiki mun duba mun ga a shanin sun yi sun yi mix up mun ka innal baqara shanin nan tashabaha alaina sun yi kama da juna wannan gata nan watakila awanun baina zalika amma kuma la tasurun nadirin wannan kuma tasurun nadirin watakila faridun wannan kuma kaza kaza kaza innal baqar da shaba alaina shine aka ce musu ƙarshe to anan ne Allah ya taimake su suka ce wa inna insha Allah la fa'ilun in Allah ya so da mutadun ne ko in Allah ya so zamu shirye ce su ma sun ji jiki saboda an ce sun yi yawo duka karkara duk wani riga da wani ranch ba a samu dabba mai irin wannan sifa ba sai kwaya daya shi ko mai ita ya sa mata farashi cewa sai an yanka ta, an feɗe, za a zuba zinare sai ya cika fatar shi ne kudinta. Fatar ƙirgin a aje a cika mai da zinare shi ne kudinta. Kaga su suka zawa kansu. Inda da aka ce, irbahu baƙara, da suka yanka ta yi, kuma bindin kawai aka ce, ƙulna zirbuhu bi ba'abiha, kazalika yi Allahul mauta, to ana tsoratar wa mutane irin wannan. To shi ne farsa na aka ce musu, قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الحرث تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيء فيها قالوا الآن جئت بالحق akace to ku je za ku same ta ba ta ba a yin garma da ita ba ta yin ban ruwa ba ta yin noma za ku ganta lafiyayyar saniya lashi ya tafiya ba ta da wani matsala to shine suka ce to yanzu ne muka ji bayani detail description sai yanzu muka ji dalla-dallan bayani to ko sai da suka ji farashi to duk wanda yake da tsananin tambaya tambaye tambaye ya zama tambaya ɗisu wanda bai bi a hankali haka zai je zanga jawo mutane jangon iri daban-daban ba ganin jama'a ko a aji ne idan aka zo lecturer ya bada assignment yace kawai aje ayi kaza wani mai karambani ko ta ce sa how many pages ta kara muku matsala ko da bai ce ga pages ba ko bai ce ga san da ai submission ba kawai ya bari open kawai sai ka ji wani mai karambani ya ce sa when are we supposed to, sub- to submit ko kuma ya ce sai dai yayi wata magana da muku fitina ko ya ce tambaya is ambiguous sai kuma aje a ƙara to sai kuna yi kuna rankwashin irin waɗannan aju kuna hana su magana suna jawa mutane fitina din da suke ko tsayawa kuka yi a mota kai ba kai ne direba ba an tambayi direba license ina ruwanka kai shuru kawai wani ya ce a to kai ina ruwanka da license ɗin mutane kai biyayo kai biyayo ne sai dan sanda ya jawo shi ya ce an raina shi daga nan ya ce a yi parking properly mota ba ta tafi yanzu ba kaga wani ne sa baki wanda ba kes ɗin shi bane ka kyale direba da su so haka mu kiyaye wannan jama'a tambayoyi marasa amfani har kullun jan fitina kawai suke a cikin mutane to haka ko a, a gidanka ne akwai abin da ba sai ka tambaya ba garin tambaya sai ka jawo kanka fitina tsakanin iyalanka ko ka jawo ta damuwa ko ka zo ka ga an yi abin da wato zai iya wucewa normal haka ita ma uwar gidan ka ce a yi abinci kawai shi kenan yi abinci me kake so a dafa tuwon shinkafa shi kenan yake tuwon shinkafa amma ita ce wace irin miya ƙarin tambaya kai da wadawa za ku ci ƙarfe na kake so a gama duka unnecessary questions waɗanda kawai they just make things more difficult so ana so mutum ya zama samhan wanda kuma yake zama ya zama kuma wato abin nan wato kariman a cikin zancensa da guje ma tambayoyi marasa amfani Allah ya kyauta malam yace wa fi lafzil wa fi lafzi muslimin bi kathrati su'alikum can da yace inna ma ahlaka man kana qablakum su'aluhum sai zo da bi kathrati su'alihim wa zada muslimun fi awwalihi khatabana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala ayyuhan nasu qad faradallahu alaykumul hajja fahujju ya zo a cikin riwayar Muslim cewa a farko abin da nabi fara ambata cewa Allah Ubangiji ya farlanta muku hajji to ku je ku yi aikin hajji faqala rajulun sai wani ya ce a kullu amin ya rasulullah ya manzo Allah kowace shekara kake yin aje aikin haji zai yi ku ya manzo Allah fasakata sai annabi ya shiru hatta qala ha salasan har sai da mutum mai tambayar nan so uku yana ta maimaitawa annabi yana yin shiru shi ko yana ta maimaitawa faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce law qultu na'am lawajabat wala mastata'atum nabi yace inda na ce eh shikenan Allah zai karba a yadda na faɗa in annabi yace Allah ya bashi dama ya shar'anta in yace eh kowane shekara a je aikin haji da shikenan ya zama wajibi a shekara duk wanda ke da wadata sai ya je ko kuma kowa da kowa sai ya je gurgurdan yadda tambayar ta nuna nabi ce kuma da ba za a iya ba Makka ba ta containing a ce duka mutane su je duk shekara ba ba ta containing din su sannan kuma ba kowa ne ma zai iya affording ba ko da kana da kuɗi wataƙila ba ka da zarafin haka ko ba ka da lafiya ko ƙarfin abin nan ko amincin hanya na tafiya duk akwai shekara an wasu shekaru daga andalus sama da shekara hamsin babu musulmin da ya je aikin hajji daga andalus saboda rashin kyan hanya malamai suka ma suka ba da fatawa cewa aikin hajji ya faɗi ga mutanen garin saboda haka za ka ga akwai malamai da dama da suka yi andalus saba aikin hajji aikin hajji ba irin su ibnu hazmi saboda barayi da kiristoci arna sun tara hanya babu wanda yake ratsowa ya hauro teku ya zo ya biyo ta misra ya tawo aikin hajji babu shekaru da dama kuma ko mu nan yanzu yadda ya mugun tsadan nan maka ce wajibi ne miliyan takwas da rabi jama'a yanzu bana alazan Najeriya da suka je bare kenan za a ce 1445 ai ba su kai ba su kai rabin wanda suka saba zuwa ba 'yan Najeriya sukan je aikin hajji mutum dubu ɗari da ashirin ko sama da haka, amma wanda suka je wani aikin hajji da ya gabata dubu arba'in da biyar ne. Wasunsu ma kuma akwai kusan kashi goma cikinsu sun biya ne tun shekara biyu uku baya tun korona, saboda haka sun biya ne da wancan arhan kuma an musu alfama cewa bai sun cika ba. Sannan kuma akwai sama da mutum dubu wanda na gwamnati ne, waki magana dubu ma, duk kuɗin gwamnati da malamai da masu wa'azi da likitoci da ma'aikata alhazai da sauransu sauran ne kawai masu kumbar susa waɗanda suke ganin sun isa suka biya duk da haka kowa ka gani kasancewa ana jin jiki ko to da aka kaddara za a ce wajibi ne ya mutane za su yi kenan jama'a saboda kaga wannan tambayar ba dan sauki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya duba da hangen nesa ba inda ce manzo Allah irin sauran mutane ne masu saurin fushi da aka ce kowace shekara ya fushi ya ce eh to shikenan da an samu matsala kamar da yake shi mutum ne mai tausayi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum to da haka jama'a mu kiyaye ba kowane malami ne yake da dattaku da kan gadan wato ya haƙura da rashin kirkin masu tambaya ba sai je sai baka amsa wadda ta baka wahala ta saka cikin tasku fun makala sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zaruni ma taraktukum sai an bace wannan hadisi zuwa ƙarshe wa nabi Musa al-Ash'ari kala su ila nabi sallallahu alaihi wasallam an ashiya akrihaha wannan riwaya ita mata cikin Bukhari da Muslim cewa an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama game da wasu abubuwa waɗanda ya kyamaci hakan falamma ukfira alaihi gadiba da aka tsananta mishi tambayoyin suka yawaita sai annabi ya fushi sallallahu alaihi wasallam sun maqala lin nasi sai annabi ya ce saluni amma shi ito sai musu gatse yace to shikenan ku tambayi da abin da kuke so wato wannan ya nuna halascin malami mai karantawa ya fushi idan ya ga ana yin abin da bai dace ba kuma babu laifi idan kai mutane gatse ɗaya biyu haka annabi ya musu magana faqala rajulun duk da haka wani bai gane ba sai kawai ya ce man abi to ya manzo Allah waye babana kala sai annabi ya ce abuka huzafa huzafa shine babanka fa kala fa kama akharu fa kala sai wani take ce ya man abi ya rasulullah yace ya manzo Allah ni kuma waye babana fa kala abuka salim maula shayba yace wani shine babanka tambaya har abinda sun sani falamma ra'a umaru ma fi wajhihi qala ya rasulullah inna natubu ila allahi azza wa jalla Umar da yake mai zurfin tunani ne ya ga fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kada ta yi ja sai ya je ya gurfana gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce manzo Allah mun tuba ka yafe mana gaba daya mun ne muna neman gafara a wurin Allah muna neman ahuwarka akan wautar da wato ɗan uwan mu suke maka wa an abi hurairata qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna ma halaka man kana qablakum bi kathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim lallai waɗanda suke gabaninku sun halaka ne saboda yawan tambaye-tambaye da kuma saba wa annabansu an ba su amsa la tas'aluni an shay'in illa akhbartukum bihi nabi ya ce ba za ku tambaye ni wani abu a wajen nan ba sai na ba ku amsa fa qala abdullahi ibn huzafa man abi ya rasulullah wane ne babana qala annabi ya ce abuka huzafa ibn qais huzafa shine shine babanka farza ila ummi fa qalat wai haka da je gida sai maman shi ta ce mashi kai canka ma hamalaka alal ladhi sana'ata me yasa kaje kana irin wannan muguwar tambaya faqad kunna ahla jahiliyatin wa ahla a'malin qabihatin ka manta cewa mu da maguzawa ne muna yin duk wata takwakiya wato inda yanzu da kaje ka tambaya kaje cewa babanka wani kwarto ne fa ya zaka ji cewa ashe kai ba dan aure bane dan zina ne kuma ka san cewa a jahiliya akwai su da yawa ‘ya'ya na daduro na wajo ko akwai su, ya za ka ji? Zuwa haka ba daidai ba ne yanzu misali ka je ka baba ka wannan tambayar, da gaske ne mijin kiɗin nan shi ne babana, me ya kai wannan tambayar, ya kai wannan tambayar, inda ta gaya maka abin da ba shi kake tsammani ba fa. Cewa ai akwai na abu da ya faru kaza. Zuwa haka babu kyau irin waɗannan tambayoyi marasa ma'ana. Faƙala laha sai ya ce in kuntu la uhibbu an a'lama man abi man kana minan nasi yace to ni dai na so ne in san waye babana ya yake a cikin mutane ni kawai nayi ne dan san haka wannan hadisi yana cikin littafin Abu Abdullahi al-Hakim ne Saburi wato al-Musaddarak hadisi ne kuma isnadin shi kyakkyawa ne malam ya sake cewa babu liqtisadi fil mau'iza babun da ke bayani akan takaita wa'azi in za a yi wa'azi kar a dinga cikawa wato awa daya ya isa a rana ko kuma majalisi ɗaya ko biyu ya isa a mako karka da mutane da wa'azi har ya wuce misali wadda idan sun ganka kawai ce kai ga sarkin wa'azin nan kowa sai islale ya baka waje a ce duk sallah ayi asuba kai wa'azi ayi azhar ka sake daukar lasfika a zo la'asar to zaka gundar mutane kuma za su da sun ganka za su dinga kaucewa kayi na masallaci wataƙila ka zo ka same su a gidan gaisuwar mutuwa nan ma ka kama wa'azi an zo gidan abinci ka kama wa'azi an zo teburin mai shayi kai dan ina da wa'azi kasa akwai irin su to irin wannan kana gundurar mutane kuma ba kyau haka domin zaka ja zuwa ga su kyamaci wa'azin malam yace an abi wa'ilin qala kana abdullahi ibn mas'ud yudhakkiru an-nasa fi kulli khamis abdullahi dan mas'ud inji abu wa'il ya kasance yana wa mutane wa'azi ne so ɗaya a mako ranar alhamis kawai yake yin wa'azi mun samu tafa'uli ko kamar irin alhamis wannan tamu faƙal lahu rajulun sai wani mutum ya ce ya aba abdulrahman Allah shiga fata malam lawadittu annaka zakkartana kulla yawmin ni wannan wa'azin naka yana shiga sosai ina ma a ce kullun ake yi qala sai malamin ya ce amma innahu yamna'uni min zalika anni akrahu an umal an umillakum ya ce abinda ke hana na haka shine ba na so na sa ku ƙosa ba na so ku ƙosa wa inni a takawwalukum bil mau'iza kama kan nabi sallallahu alaihi wasallama ya takawwaluna da haka nake daga muku kafa da wa'azi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake mana makhafatas sa'amati alaihi ina tsoron kada ya gundire ku haka ya kai mai wa'azi ya kai mai karantarwa ka san wannan kar ka matsa wa mutane da yawan wa'azi har ya wuce kimar abin da za su iya containing a matsayin su na mutane isa kaga juma'a so ɗaya ce a mako saboda ka wa'azin juma'a kwaya ɗaya ne hudubar juma'a don za ka ƙara musu wani wa'azi ko karantarwa ko darasi da sai ka sa guda ɗaya ya yi tsanani bari mu ji guda biyu gashi nan za mu ji a riwaya ta gaba an ikrima an ibn abbasin kala haddithin nasa kulla juma'atin marra ibnu abbasin yama ikrima wasiya yace ka dinga wa mutane wa'azi kulla juma'atin wato kowane mako shine ma'anar juma'a nan marra so daya fa in abaita idan ka raina yawan guda daya fa marrataini to so biyu kamar ayi asabar ayi lahadi ko ayi juma'a ayi alhamis ayi juma'a kuma kamantan haka fa in aktharta in ya ka yawaita kai mai son wa'azi ne da yawa mutanen kuma hala sun saba za su iya jurewa fatalasa mirarin to so uku ya isa wala tumillan nasa hadal qur'ana kar ka yawaita har ka je ka sa mutane su gundura da wannan alqur'ani wala ulfiyannaka ta'atil qauma wa hum fi hadithin min hadithihim yace kuma kar ka sake in same ka ka zo ka tarar da mutane suna wata fira cikin firarrakin su fata qussa alaihim fata qussa alaihim ka zo ka auka musu da wazi ba masallaci ba ba wurin muhadara ba ba inda aka saba haduwa ko aji na karatu ba kawai ka same su suna wata firarsu ta duniya a wurin daurin aure ko a wata majalisar su ko a wani wurin cin abincin su ko a kofar gidajen su kawai ka zo kawai ka auka musu da wa'azi dan kai kai ne a kukuturu sarkin karatu fataqta'u alaihim hadithahum sai ka zo ka yanke musu maganar su fatumilluhum sai zama ka sa sun kosa walakin ansit amma ka kame bakinka fa idza amaruka in suka baka dama fa hadithhum sai kai musu wa'azi wa hum yashtahuna a lokacin da suke kwadayin wa'azin fanzur fanzur saj'a min ad-du'a'i ita sannan kuma ka kula da addu'a wanda za a dinga yi ana yin wani salo na zance na musamman fajtanibu ka guje wannan salon a ce zaka yi addu'a dole sai ka yi wani salo na musamman fa inni ayitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa sahabahu la yaf'aluna illa zalika ni na tare da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ba sa yin wani abu illa guje masalo na wato laƙwaiƙwaye magana a wurin addu'a ya'ani la yaf'aluna illa zalika lijtinaba ba sa yin wani abu sai guje ma shi wannan salo na musamman a ga wani hadisi na ibnu abbasin wa'azi ne yema ɗalibin shi wanda zai tafi ya je ya karantar ya nuna mai cewa idan ya je karantar da mutane ga abin da ya kamata a yi ga abin da bai kamata ba don ya zauna lafiya da mutane kuma kai ya sa su su je su kafirta ko su zama batattu ko ya sa su dinga gurin su dinga gudun inda ake wa'azi za mu saurara a nan insha Allah sai Allah ya kama darasi na gaba kafin mu rufe muna ƙara wato jaje ga junanmu akan abin da ya faru gare mu a wannan anguwa tamu na wasu ƴan uwa cikin mutanen wannan anguwa ta tudun wada zaria su Ismail Sahabi da dan uwan shi CD da kuma waya kace ɗaya ma waɗanda wasu ƴan yan kidnappers suka kama su jiya ko shekaran jiya a can yankin kasuwan magani can kudancin Kaduna kuma har yanzu ba a da wani labari cikakke akan halin da suke ciki to mu sasa a cikin addu'o'in mu ubangiji Allah ya tsirtar da su da su da sauran musulmi wanda suke cikin rauni cike cikin bala'i irin wannan akwai dubbai ɗaruruwan musulmai waɗanda suke hannun waɗannan 'yan yan yan bandit da 'yan kidnapping ɗin nan Allah kaɗai sai yawansu wasu sun mutu wasu suna cikin yunwa da bala'i wasu suna cikin dazuzzuka ruwa ya dake su maciji ya sare su yunwa ta hantare su ga wata ba abin da ta iya ubangiji Allah kawo mana sauki Allah kawo mana sassauci Allah kawo mana lulufi waɗannan azzaluman masu kama mutane ubangiji Allah kai mana maganin su sana ko kuma dan uwa wanda shi sun kashe shi shine Alhaji Bashar wanda aka fi sani da Bashari Gobinda wasu mu sun san shi wanda shine shugaban mahauta na nan kasuwa shi Allah ya yi mishi wato gamdakatar muna fata ya zama ya samu shahada ya je aikin gonarsa neman arzikinsa neman halas ɗinsa waɗannan matsiyatan mutane sun zo sun harbe shi sun kashe shi bai musu komai ba ubangiji Allah ya sa wannan kisa da suka mishi ya zama sun kwashe dukkanin zunubansa Allah ubangiji ya bashi darajar shahidi Allah kuma ya mayan musu da aniyarsu Allah ubangiji kai mana maganin abin da ya fi ƙarfin mu Allahumma inna nashku ilayka ba'afa quwwatina wa nafada hilatina Allah muna kai kuka zuwa gare ka cewa ƙarfin mu ya ƙare ba mu da ƙarfi ba mu da dabara ba mu da da zamu iya shugabanni da gwamnatocinmu suna da ba su ɗauki wannan a matsayin ba a matsayin aikin su ba wanda kuma shine aikin da yake na farko a cikin ayyukan su ubangiji Allah ga ka ga su azzaluman ga ya Allah ga ka ga wakilan da aka wakilta su kare dukiya da rayukan mu ga sanan kana ganin su ya Allah kai mana maganin su gaba ɗaya Allah Allah kawo mana sassauci a cikin rayuwar mu ka sa mu gama lafiya wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullah